إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو أبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن أوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قرب الأقدام فريد الدهري على الإدلاك هاتم الأتميني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياجي إليه آه يومنا زمانا تسعين تقوس هذا نيكو تسعين تقوس كو دا بقوي da takwas ne? na'am alhamdulillahi jiya mun yi magana akan wa ma dari ma bi wala bikum wannan kalma wa ma adari ma bi wala bikum ban san me Allah zai mun ba ko ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ne ba ba wai ana nufin cewa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san komai ba a'a wa ma adari ma abalu bi wala bikum da wala aqul lakum indi hazainullahi wala a'lamul ghaiba duk wa'annan ayoyi Allah madaukakin sarki ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi akan doron nassinsa amma manzon Allah ya san komai domin ya ce ma min shay'in lam akun ra'aytuhu illa ma akun urituhu illa ra'aytuhu fi maqami haza kuma hadisin ya kai haddin tawaturi ma min shay'in babu wani abu lam akun urituhu wanda ba a nuna mun ba illa ra'aytuhu fi maqami haza a yau an nuna mun an nuna mu hatta aljannata wannan har wuta da aljanna ba abin da ba a nuna mun ba da yan aljannan da yan wutan duk an nuna mun ƙarshen wanda zai shiga wanda zai fito daga wuta ya koma aljanna ma an nuna mu to kaga wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum in ka kadarta cewa Allah bai nuna bai san manzo Allah zai shiga aljanna ko zai shiga wuta ba ai ka munana in ka kadarta cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai san wani abu ba kowane abu muhidin bihi fi ilimin lahi a cikin ilimin ubangiji duk komai Allah ba to kasancewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa wala sawfa yudika rabbuka fatarda wannan ya isa wala sawfa yudika rabbuka fatarda wala saufa yudika rabbuka fatarda ubangiji zai baka ya baka ya baka sai ka yarda da abin da aka yi maka kai kanka kace ya isa wannan ya nuna wancan aya wa ma adari ma yaf'alu bi wala bikum kaga zai zama wannan ayar kuma wala aqul lakum indi hazainullahi wala a'lamul ghaiba ai nan kuma abinda za ka sake tabbatarwa abinda ubangiji yake faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bainama wata rana bainama nahanu bainama nahanu julusan wata rana ina zaune iz atani jibril bi mafati hazainul ardi wa wada'ahu fi yadayya wata rana ina zaune shi jibril ya zo mun ya aje mun taskan ki na taskan komi na arzikin ubangiji ya sa shi a hannuna dama kuma sai ce wala aqul lakum indi haza'inul lahi ni ban ce muku ni ne ba to wannan kalmar da wa kana fadalullahi alaika azima fadalan Allah yana nan gare ka azimun fadala na Allah to wannan duk ya nuna maka cewa komi ya samu wajen annabi Muhammadu babu wani abin da ake kokonto ko menene Allah ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to abinda aka sha wahala akai cewa sayyidatuna Aisha ta ce innan nabiyya ya alau man qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya alau ma fi gadin faqad kafara cewa in manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san abin da ke gobe ya kafirta sai shauja ne ce to in wannan magana ya inganta in kuma ta faɗa to akwai abubuwan da manzo Allah bai gaya mata bane saboda wani dalili kawai eh saboda wani dalili wanda shi ya san dalilin eh wannan shine amma babu abin da bai sani ba babu abin da aka ɓoye babu wani abin da annabi ba majmu'un ijma'an sai kunu ijma'an komi da komi an yi ittifaki manzo Allah ya sani ya sani wa yabqa al-i'tiradu ala ma zakarna abinda za a yi itiradi akan abin da muka ambata huwa an yuqalu idza saha ma zakartum in ya inganta abin da kuka ambata wa kana hadha sirru wannan ya zamo sirri ne huwa al-mani'u shi yana min zuhuri ma fil haqiqatihi muhammadiyya shine ka aka mani'in wato lokacin faɗansa bai yi ba shi ne mani'in kawai lokacin faɗansa bai yi ba saboda kowane abu Allah yana saukar da shi ne yadda yake ai kowa ya yarda ubangiji ya ce wal haila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina sai ce wa ya khaluqu ma la ta'lamuna zamanin annabi akwai mota ne akwai jirgin ƙasa akwai keke akwai kaza akwai kaza babu amma ga shi nan duk an yi niyabatun anhu an yi jirgin ƙasa amma an ai akwai jirgin ruwa tun zamanin kafin wancan zamanin tun da safina tunuhi ne ya gabata ko to amma babu babu wa'annan alamomin akwai an shimfiɗa wa annabi sulaimanu guduwa ha shaharun warawa ha shaharun tashi a iska a kan darduma guduwa shaharun warawa shaharun duk an nuna alaman sama da ƙasa amma me ya sake tabbata kaga ashe kullu shay'in inda hu bi miqdarin wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin babu abin da bai fito ba kaga misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai a zamanin sayyidina umar yana hudubawa ya sariyatu aljabal aljabala ya sariyatu aljabal aljabala yana tafiyan wata guda tafiya ta wata guda yana magana da mutumin da yake gurin shi kuma yana cikin madina kuma wancan ya ji kagan an ce an yi alaman telefon ya yi yawwa da duk wa'annan kaga akwai amma lokacin da abin bai yi ba fa bai bayyana ba to sai daga baya tukunna to duk wa'annan akwai su amma ba za ka iya ganewa ba amma idiman manzo Allah duk ya ajiye alamomi ce nan gaba in ji manzo Allah za ka yi magana da igiyanta igiyanta kalminka shisi'ina alaika za ka yi magana da bangon duniya da bangon duniya za ka yi magana da bangon duniya kuna magana kaga duk ishara ne zuwa ga waya har manzala sallallahu alaihi wasallama wannan ne tbc wannan wayan a wannan na CCTV duk gaba ki da sai da manzo Allah ya bayani a kansu duk sai da ce kana bangon duniya zaka kalli abin da gidanka yake ciki eh kuma ka kalla duk abubuwan da kake son ka gani kana ko ina zaka kalla ya kai haka kuma gashi nan sadaqa rasulullahi to kaga almani'u shine lokaci in bai yi ba kawai shine daga zarar lokaci yayi al'amru yazharu qabla nubuwati falima la yakunu rasulan dan yaya ba zai zama annabi ba wala nabiyya min awwal nash'atihi daga farkon annabtarsa far hatta ya hatta la ya tajiba anhu ma fi haqiqatil muhammadiyya har a ce ba wani abin da ya kuya masa cikin haqiqatul muhammadiyya kama kana halul gaibi kama yanda ya kasance halin abin da ya kuya qabla wujudi jasdil karimi kafin samuwan jikinsa mai girma fal jawabu an hadha al ikrab amsan da za a faɗa maka anna mana anna mana allahi lahu min risalati wan nubuwati abin da ya sa tun farko annabi bai zamo annabi annabi ne amma ba a bashi risala da nubuwa ba qabla bulugi 40 sanatan sai ya kai walamma balaga ashuddahu walamma balaga ashuddahu idan annabi ƙiran annabi daban yake ƙiran annabi annabi ɗaya ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama idan aka ɗauki wannan bargon na annabta aka sa masa ai riga ce to in da a sa wa halittar duniya ba annabi ba za su narke annabi rigan da yake ɗauka shi kaɗai wanda ake yafa masa na nubuwa to in ba annabi aka tsara ka ba domin tsarin da ake maka ana yin tsari ne wadda ba ba irin yadda ake zato duk wanda aka tsara shi ba to zai narke ne gaba ke ɗaya duniya gaba ɗaya za ta narke haka abubuwan yake tafiya to kaga ashe in bai kai buluguhu arba'ina sanatan ba bai kai shekara arba'in ba shi ma bai ɗauki ba za a ba shi dama sai ya kai wannan shekara arba'in ɗin tukunna a sunnan Allah ake ba shi annabta sai a ce ya zama annabi za a sake tambaya watakila za a ce to annabi isa kuma fa to za ka ji amsin da kuma za a yi saboda abin da ya ɗauka. To, annan nubu'ata war risalata, annabta da risala la ta kunu ba ta kasance illa an tajallil ilahi, tajalli ne na Ubangiji ai. Lau zai a ƙalla ƙalilan minhu, da za a ɗora maka tajallin da ake yi wa annabi, a ƙalla ƙalilan minhu, ala jami'a ma fi kauratul alam kullahu, la zabbat kulluha, ka gani ko? da da a tsora wa mutum a mafi kankanta daga cikin kaɗan na daga cikin aba'a wato mayafin da ke cikin na cikin nubuwa lazabbat kullun alami alam gaba ɗaya za ta narke wasu butu lissada wata sulɗanihi falata ƙadiru kullu halittu ƙali a aba'ihi saboda nauyin mayafin wa sadawata sultanihi da irin sadawa na na mulki fala taqdirul anbiya ala tahmul abaihi babu wani annabi fala taqdirul anbiya annabawa ba su da iko ko fala taqdirul anbiya ala tahmul abaihi annabawa ba su da ikon daukan wannan mayafin wasu buɗe sadawati sulani illa ba da bulugi arba'in na sana sai sun kai shekara arba'in tukunna su ma annabawan wa ma qabla bulugi arba'in na sana kafin su kai shekara hamsin fala ta qadaru li ahadin babu wanda zai iya ikon ɗauka ala ta hamula a aba'i zalika tajalli ya dauki wannan tajallin eh in dai bai kai shekara arba'in ba eh annabin ba zai ɗauka ba lima fadarat alaihi albashariya saboda tsarin mutum din kenan eh haka Allah ya kagi mutum din lima fadarat alaihi albashariya min shiddati ba'ji saboda yana da rauni hatta idza balaga al-insanu 40 sanatan sai ya kai shekara 40 wa kana fi ilmi Allah nabiyyan ya kasance kuma a cikin ilimin Allah shi annabi ne aw rasulan ko kuma rasulu ne a fala ala ruhi min quwwatihi to sai Allah ya karfafa ruhinsa sai ya karfafa ruhinsa daga wajen ubangiji ma ya kaddar bihi abin da zai iya ala tahammuli a ba'i zalika tajalli wanda zai iya ɗaukan wannan tajallin fali haza sirru saboda wannan sirrin lam yatanabba a ahadin illa ba da arba'ina to dan wannan sirrin babu wani annabin da ya zamo annabi sai bayan shekara arba'in wa hadha huwa al-mani to shine zai hana mutum ya kai ga wannan matsayin ma dama bai kai shekara arba'in ba min an-nubuwati qabla zalika sallallahu alaihi wasallama wa ligairihi min annabina da ko annabi Muhammadu ko sauran annabawa wa ma sayyidina Isa shi kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam kaunuhu nabiyan qabla 40 kafin kasancewarsa shi annabi ne kafin shekara 40 fal jawabu amsa lam yakun bashariyan mahaba shi ba mutum bane tsantsa eh ba mutum bane tsantsa inna ma kana nisfaini shi rabi da rabi ne nisfin bashari wa nisfin ruhani rabinsa mutum rabinsa ruhani haka annabi isa ke yi shi ne tukun da ya zama bashariyan kenan ai kaga wani fahanahu min ruhi ne ai wani fahanahu min ruhi kaga قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني واجعلني نجيا واجعلني مباركا اينما كنت وامرني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وامرني ببر والدتي والسلام علي يوم اموت ويوم ويوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون kaga ai abubuwan da ake nufi shi annabi isa ai nisfuhu bashariyun wa nisfuhu ruhaniyun saboda haka ɗabi'arsa ga baki ɗaya rauhani ne yawancin ɗabi'arsa ba mutum ba ne saboda haka ko a ɗabi'a na annabi isa ai kai ka san cewa ɗabi'arsa ba irin na kowa da kowa ba ne ɗabi'arsa ba irin na kowa da kowa ba ne ko a cikin annabtar to saboda haka kaga an ba shi annabta a haka shine iz na sha an nafhatun ruhul amin ai ya faru ne daga nafha na ruhul amin fi farji ummihi a cikin farjin mahaifiyarsa faqawa fihi da'aful bashari sai aka karfafa raunin nan na mutum wa zada bi zalika quwwatun ala nabiyina sai aka ƙara ƙarfinsa sai kai ƙarfin annabta ya ɗauki annabta a wannan lokacin fali zalika saboda haka bu'isa qabla arba'ina sai aka turo shi kafin shekara arba'in liquwatin lati a utiyaha saboda karfin da aka bashi min nafshin ruh aminu fi farji ummihi saboda huran busan da jibril yayi a cikin farjin mahaifiyarsa fa in qulta idan ka ce yalzamu min haza an yakuna aqwa minhu ai ya lizimta daga wannan an ya kuna a kawamin sallallahu alaihi sallama manzo Allah ya kamata ya fi shi ƙarfi amma me yasa ba a bashi ba qultu sai a ce eh haka ne innahu lam yakun a qawamin sallallahu alaihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi sallama a bashariya bai zamo a qawamin ba walakin sai dai lamma kana sallallahu alaihi sallama kamil bashariyati manzo Allah da ya zamo cikakken basharu min jihati abihi wa ummihi da mahaifinsa da mahaifinsa kana fi babul bashariya to ai akwai raunin bashariya a jikinsu da aminatu da abdullah ai suna da rauni na bashariya a jikinsu duk da haka wa uɗe fi watul ilahiyya sai aka ba shi ƙarfi na ilahiyya alamudi atin fihi wanda yake wanda aka masa alƙawari aka ƙarfafa shi allati tazidu ala quwwati isa wanda yafi ƙarfin annabi isa wa gairihi da waninsa wassalam kajiyar da shirjani ce fahim kila idan ka ce baka gaji ba za a yi har yanzu dai ka ce kana da wata magana la yasihu ma zikirtum abin da kuka faɗan nan bai mun ba wala ya tasawwaru an takuna al-ulum wal ma'arif wal asrar mawdi'atun fi haqiqatil muhammadiyya kace kai da gaske ne iliman da ake faɗa da ma'arifa da sirrori duk wannan a tare ke a cikin haqiqatul muhammadiyya wa hiya muhtajibatun anhu kuma aka tsare annabi akan abun la ya alamuha ba a sanar da shi ba فالجواب أمسى أن هذا الذي قدمناه abinda muka faɗa maka waƙi'un fil idraki wal hissi abun haka yake a riska da motsi la ya taji ila tasawiri ba ba kadartawa bane ba surantawa bane la ya taji baya bukatuwa zuwa ga haka wa shahidu zalika abinda zai baka sanin wannan annan ruha al'insani shi rai na mutum mudabbirul jismi a yana yawo ne a cikin jiki kana qabla tarkibi fil jismi makhluqan kai kana qabla tarkibi kafin a yi tarkibin sa a cikin jikin mutum makhluqan yana nan a halicce ai walan ma sawaituhu wa nafahatuhu min ruhi ne kaga tarkibin din kenan sawaitu ai ba lokacin da aka halicci mutum tarkibin sa ai ba lokacin ake sa ake yin rai ba a a dama rai yana nan ka gani ma'aluka min safa'i safawatin nurul ilahi halicacce ne daga tsarkakan safawa na nurul ilahi wa udi a fiye subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ajiye min asrarihi sirrorinsa wa ulumihi da ilimansa wa ma'arifihi da saninsa ma la tudrak lahu gayatan wanda abinda ba ka san ina ne iyakarsa ba wala yuqafu lahu ala haddin ba tsaye da shi akan wani iyaka ba wala nihayatan ko karshe wa kanat ruhu sai ruhi ya kasance fi zalika lokaci a cikin wannan lokacin tammatul ma'rifatu billahi a cike yake da sanin Allah dama shi ai ruhi ruhi sunansa wala ma sawaituhu to sawaituhu din ai tarkibi ne sawaituhu din tarkibi ne ai dan adam ai an yi shi ne daga ina aka fara zuwa ina zuwa ina kwanaki na yi bayani ai akan shi tarkibin dan adam dan adam ai na farko yana maniyi ne أربعين يوما ثم يكون نطفة أولا ثم يكون ملغة أي تركيب كنا daga mani kwana arba'in ya shiga halwa ya zamo gudan jini kwana arba'in ya shiga halwa ya zamo gudan tsoka to ai a gudan jinin ake wayarin din duk komi na dan adam eh kwana tamanin to shi wannan kwana tamanin din kuma yanda in ya ƙara fasuwa ka gane ai ba kwanan duniya ba ne a ayyamun lahi ne ba a ayyamun duniya ba ne to tunda ba a ayyamun duniya ba ne fiye min kanan ƙidaru alfa sanatan ne kwana ɗaya shine shekara dubu arba'in shekara dubu arba'in kenan ايه ايام ال ايام ال ايام الاخره ايه وان يوم عند ربك كالف سنه شكرا دبو 40 kenan to kaga kwana 80 shekara dubu 80 kwana 120 shekara dubu 120 to haka ake yi to daga nan sun mai yarsalu ilaihi al-malaku fayan fihi ruha sai a turo mala'ika ya hura masa rai to wannan hura rai din yana kaiwa shekara dubu ɗari da talatin a cikin mahaifiya ba fitowar shi a ciki ba zamansa a cikin yana yin shekara dubu ɗari da talatin to shi ne kaga wala ma sawaituhu wa nafatuhu min ruhi kaga tarkibin ɗin kenan wallahu alam to idan mutum ya kai haka wa kan taro fi zalika lokacin ta mutul ma'rifatu billahi yana cike da sanin Allah ta mutul ilimi bima tashtamilu alayhi al-hadarat kamilatu safa'i yana tsantsan tsarkaka wa tamkini yana tsar- yana da tamkini min mutala'atil hadaratil ilahiyya saboda babu wani abin da baya gani a cikin hadaran ubangiji tamatul ilmi bima tashtamilu alayhi alhadaratu babu wani abin da bai sani ba cikin hadara min alulumi na daga ilimai wal ma'arifi ko sanin Allah gairu jahilatun bi shay'in minha bai zamo jahili ga sa- babu wani abin da ya buya gabarin sa ka kuwa a- a a mutum ma kenan wannan shine da yawa zaka ji na magana da wuya ko ruwan macizai ake yi kaga ya sare ya sare jinjiri saboda ai tangaran yake tangaran yake ai ai ai- ai yaron jinjirin gaba ɗaya yana sane da Allah a sane yake tangaran babu wani abin da ya koyar masa zunubi ne yake shigansa yake shigansa har in kaga an kai masa hari to wannan ai kaga ma- cikakken ma'arifa ya cika eh kowa ya san kowa kowa ya san kowa ai kowa ya sani to ai yau ga wannan babarka ce kanwar babarka ce yan uwanka ne masu dauki ma wasu wannan a zuwa ja tana wannan shine ƙara nauyin da ake sa maka ai shine dan adam dan a sufanci ake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimuna ai muslimuna musallimuna al'umuru ila Allah ake nufi shine ruju'ul insani ila watsanihi asli ka koma gidan da ka zo yadda ka zo lafiya dan daga lahira da ka zo duniya ai ka zo tangaran ne baka da wani abu ai a duniya ka samu iralin kenan ka haɗu da zunubi aka yi ta ana ta janka da wasa ana ayi nan ayi nan ayi nan ayi nan ayi nan ayi nan ayi nan ayi nan to wannan shine wannan shine dalilin da ya sa har aka kai ga za ka ɗauki zunubi ka tarawa kanka wannan da shi ne to kaga bi ma tastamil alai hadaratun min al-ulub wal ma'arif ghayr jahilatun bi shay'in minha wa laysa al-arwah fi hadha al-maydan ala minhajin wahidin ruhi ma ba iri ɗaya bane eh ala min- ba la- wa laysa al-arwah ruhunan fi hadha al-maydan a wannan midan ala minhajin wahidin ba minhaj ɗaya bane wala nihayatu fi zalika ila gatin wahidatin shi ruhi yana zuwa a jikin manzala dukkan arwahu suna fitowa ne daga jikin annabi idan kaga ko ai ya san su to duk wani ruhin da za a cire a ɗora wa mutum to daga jikin annabi ne yake zuwa to yaya haskensa yake takasiminsa daban-daban ne shi yasa idan ya dawo jikinka a jikin ɗan adam gwargwadon wannan waliyi ne wannan malami ne wannan jahili ne wannan kaza ne wannan shaidani ne wannan ai duk ruhin daga wajen annabi muhammad ne amma hasken ba iri ɗaya ba ne ne kowanne da irin nasa to in ya zo wajenka to in aka zo din to wani yana komawa daidai yanda ya zo ba ragi ba ƙari haka zai koma wani kuma yana ƙara wankaka ya ƙara haske aiki ya ƙaru a yi masa yabo sai ya koma gurin da ya- gurin da aka yake dinnan nan zai koma shi ruhi ai can yake komawa ruhi can yake komawa to wani kuma ya yi baki wani ya billahi to sai a shiga garari haka to shi ne za ga eh, ai ana ɗaukar ruhi ne akwai muta safilin muta muta muta rafi'in akwai wanda ake ɗaukar su bi silsilatin minas sama'i akwai kuma ilal ardi Allah ya kiyaye آه إلى غير واحد بل علوم الحضارات الإلهية حضرا إلهية ومعارفها ده معرفة مقسومة على الأرواح an raba shi ne akan ruhi bi hasbi ma fassaltuhu mashi'atul ilahiyya gwargwadon abinda aka rarraba shi cikin mashi'a na ilahiyya bil faidi wajen kwaranye lil arwahi gare ruhi min tilka al hadarati daga wannan hadara jarin alama sabaka ya gudana akan abin da ya gud- ya ya tafi ne akan abin da ya gudana min min alqismati na daga rabo fi mashiyatul ilahiyya cikin mashi'a na ubangiji fal muqallilu akwai wanda aka karanta masa wa mukussirun akwai wanda kuma yayi yawa summa lamma tarakkabat fi qaruratul jismi lokacin da aka jona ruhi a cikin wato kwasfa na jiki eh shine karura din wata laddahat aka aka aka baibaye shi bi ardanihi da da da da mu ce da laifi eh wan akasat nasbatiha aka juye da nasbanta allati hiya gayatu safai wanda ita ce tsantsa isa matuka na waraka waddau da haske ila nisbatul jismi zuwa ga jiki allazi huwa fi gayati zilani wanda shi duhu ne wal kasafatu nauyi ita jabat sai aka tsare ana tilkal ulumu aka tsare wannan iliman ko tilkal ulumu wal ma'arifi aka tsare shi da wannan ma'arifa allati kanat fiha qabla tarkibiha wanda aka yi ta kafin tarkibin ta cikin jiki ku dauke shi mana qabla tarkibiha kafin ita jabat ana tilkal ulum wal ma'arifi allati kanat qabla qabla tarkibiha kafin tarkibin ta cikin jiki wastamarra laha hadha hijab sai aka sanya mata wannan hijabi min nash'atul jismi daga farkon farin jikin da'iman har ya zamo ya dawama fa idza arada Allahu bi abdi idan Allah ya so bil abdi da bawa al wusula ya sadu ila safa'in ma'arifati ya tsarkaka ya san ma'arifa summa wasalaha sai aka sada da ita idan bawa aka sa masa wannan hijabin kamar yadda tsazu na yi magana to wannan hijabin da yake faruwa duk yana cikin ainihin ilimin yana jikin ruhi kuma yana tare da mutum shi yasa duk wanda yake tunanin wai zai ga wani abu ne kawai da wannan ganin abin ne yake sa ba haka abin yake ba shi ma'arifan a jikin mutum yake ilimin a jikin mutum yake daga zaran an goge ka ka gogu kana fahimtar abin da ake nufi to wannan ilimin da shi ne za ka dinga gane abubuwa yana fitowa za ka ga kaman ana wayar da kanka haka sai ga eh ka gane da kana cikin duhu an yi ma bayani ba an yi ma bayani ba gane ba ana ma magana ya kace eh to yanzu na gane to wannan shine hasken duk lokacin da aka ma magana abinda baka gane ba ka gane to ka matsa kenan duk lokacin da aka ma magana abinda baka gane ba ka gane to an ƙara ma abin ya ƙara buɗuwa kenan to da wannan abin ne mutum yake dawowa da haskensa sai dawo da haskensa ya fita daga ترك الانتجاب عنها تلك العلوم والمعارف التي كان فيها قبل قبل تركيبها في الجسم والتمر على لها هذا الحجاب من نشأة الجسم دائما فإذا أراد الله بالعبد وصول إلى صفاء المعرفة إذا الله ياسو وباوا يرزقي صفاء صفاء معرفة وصلها يسد إذا رفع الحجاب بينه وبين ما كان موضوعا في حقيقة روحه to sai a cire wannan hijabin da ke tsakani sai ya gane ai ma'arifa ba wani abu ne wanda mutum yake kallon shi ba a ma'arifa haske ne na Allah ga abubuwa ga abubuwa ya ce in kai tunani kai tunani sai ga Allah ya gane daga yi ga kamar an buɗe kunnen ka ruwa ya shiga to sai ka gane رفع الحجاب بينه وبين ما كان موضوعا في حقيقة روحه من المعارف سيغاني والعلوم فعرف الأمور على حقائقها فأنا لوكا ذاك سن الأمر يد تجي ولم تكن تنزلت فيه بذات كسن تتاسو بعد المعرفة بان سنبا وإنما كان محزونة في حقيقته كاغاني أي أبن ينا تكين تكينك أما محزونة أن تسكن شيء ba wani abu ake ɗauka a buga maka ka gane ba a'a ai a jikinka kake ganewa to kaga ashe ainihin abin da yana jikinka ne ba yana wani guri ba ne yawa suma rafa alahu da hijabu anha sai a ɗauke masa hijabi fa idza rafa alahu da hijabu anha ana ɗauke masa hijabi a rafa ma kana fi haqiqati ruhi sai ya san abin da yake cikin jikinsa min al-ulumi na daga ilmai wal ma'arifi da sanin Allah yanzu duk karatun da muke yi ai ana wanke abu ne wanke hoto ne abin da ka sani ne ake gaya maka ai ba wani abin da baka sani ba ne ake tunatar da kai tuntuni dama wannan ilimin duk kun san shi a halaran muhammadiyya tuntuni duk mun san shi to amma yanzu wankewa kaman ana wanke idran kaman zunubi muke wankewa in mun wanke zunubin sai mu gane in muka zo gurin da ba mu iya ganewa ba inda za ka sake dawowa kuma watakila sai zunubin da ya mamkale ya mammakale a gurin in ka zo ka shafe ka shafe ka shafe sai kuma ka gane kamar haka abin yake to abin a littafi ne abin a a tunatar da mutum kansa ne yadda kake da tunatar da kai kanka ne to daga wannan abin ne shi yasa ilimi yau da gobe da jibi da gata kullum kana yi to insha Allah sai ka dawo daidai eh da ka dawo daidai saboda ai wani ne yake cusa maka ilimin dama kayanka ne kayanka ne ba na wani guba ne na jikinka ne ma'arifan a jikinka ne sanin allah a jikinka ne komi da komin a jikinka ne sirrin a jikinka ne kome a jikinka ne ta maya za ka yi ka sani tun da ka ebo bala'o'i sun maka yawa dole sai da wanki sai da wanki to wankin shi ne yake sa mutum ya gane in mutum kuma ya ce ya yarda da kansa kawai ya tsaya haka kaga ba ruwan shi da wanka ta zo to wannan shi ne asalin abubuwan yadda yake ka in ka duba fa'iza rafa alawar hijaba ana arafa ma kana fi haƙiƙatin ruhi idan an ɗauke maka hijabin to shine ai rudunu ardanun ɗin datti shine rudunu eh shine rudunu to in ku aka wanke aka wanke aka wanke aka tuna maka yanzu ba ga tufan nan yayi haske ba za ka gane ka ce eh gaskiya ne to da me yasa yayi datti ka gani to haka ne to kan ana sai ga to ashe dama wannan kayan yana da kyau to ai ai ya kamata ya dinga zama kaman haka kar ya zamo to shikenan to da haka shine sai ka dawo kan abin da ya dace amin bida ya rasulullahi wa rafa ma yufadu alaihi to mutum kuma zai san abin da aka kwaranyo mishi min hadaratul ilahiyya daga hadaran ubangiji badal ma'arifati bayan sanin mimman lam yakun fi ruhi qabl abin da bai san da shi ba sai ya gane kuma eh wa adarakal farqa sai ya gane menene bambanci bainal amraini tsakanin datti da rashin sa wa hadha wannan ya alamu jamil arifin duk arifai sun sani duk arifai sun sani shi yake nufi da ma'arifa sai in ka gane abu in kai natsu ka gane a bai to to to to ashe dama faɗa muke ta yi kawai akan abin da ba kai wani sai ka ga ya zo ya samu mutum ma ya ba shi haƙuri ce wallahi ni da iya gaskiya na kaza na fahimta ashe ni ne ban kai ba eh wata rana wannan waƙiyar ta faru na rubuta wani littafi malam ahmad malam ahmadu alaramma baban malam baban malam habibu na rubuta littafi wajen shekara talatin na faffaɗi waɗansu abubuwa akan abin da Allah ya sanar da ni akan shi Ibrahim Sadidu sai ya taso daga wajen Malam Ali Gwarando sai ya zo wajena Anwarul Muhammadiyya sai ce yana son ya ga wannan littafin da na rubuta sai na nuna masa littafin ya gani ya gani sai ce ashe abin bai mar ba sai ga kamar na zuga shi ibrahim saddido ni kuma na ga duk abubuwan ne na gani na gani amma bai ce komai ba sai sai ya tambaye ni me yasa na ce kaza sai in ce saboda kaza a lokacin ne kuma na karatun makamatul hariri duk larabci na kusan na makama ne a lokacin sai ya tafi ranan kawai yana zaune a a mafarkinsa yana zaune a gefen wajen zaman da shehi yake zauman nan wajen mai tsiran nan kasan dan dutsen da shehi yake zama kenan sai ga shehu ibrahim yana zuwa sai ce akar maka allahu ina zuwa eh a ruya sai ce zan je wajen abokina ne sai ya shiga wajen shehi sai farka da safe da ya tashi yana tashiwa kuwa sai ya zo sai ga rigan da ke jikin shehu ibrahim shine da hulan na mai haɓar kala da rigan da hulan da komi da komi iri ɗaya ya gani na shehu ibrahim sai ya gani a jikinsa sai ya ce allahu akbar allahu akbar ya ce to ni dama na shiga wani damuwa ne ni ga abin da na gani ga abin da na gani amma ban yarda ba to sai na ga wannan abin ya taso sai na zo na ga ya ce dama abin ashe ni ne ban fahimta ba eh ashe ne ya ce to na muka alkawari sai har ka koma ga Allah ina maka addu'a da kai da mala'arin su to sai shehi ya zo sai na zo wajen shehi sai shehi yake maimaita mu sai na bar shi to sai a lokacin sai ya gane ashe abin da aka faɗan hakan ne maratib ne na canjin riga ake sawa ayayin mutum ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a duk lokacin da ka ce la ilaha illallah rigan imani ake sa maka duk lokacin da ka faɗi la ilaha illallah to rigan imani ne shine jaddidu imanukum bi qawli fa ai la ilaha illallah duk lokacin da ka faɗe ta riga ne ake sa maka wannan rigan kuma daban wata wata ana ta karrarawa in da ka kira la ilaha illallah so miliyan to za sa maka riga miliyan na imani to kaga in mutum ya gane haka za ka yi wasa da wannan to ai to ilimin a jikin waye tunatar da kai kawai ake yi shine ai wa zakkir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina shine ma'ana ai wa zakkir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina ai babu mutumin da yake gafalalle kamar mutumin da kawai ya yarda da tafiyansa a duniya ne kawai wannan gafalalle ne gabaki daya baya sanin me ake baka dawo ka waiwaya kana kan abubuwa na annabi Muhammad ba a wannan mutum gafalalle ne gafalalle ne ga baki daya domin shi notuna kat ga baki daya nau'in nan injinan da ke jikinka kaga yadda za ka auna ka gane duk cikin halitta ba a canza ido wani ya mutu da shi tun da Allah ya yi ka wannan idon ne na asali ramin hancinka ba a canza shi naka ne yawanci na asali kunnanka ba a canzawa na halittanka ne na asali zuciyarka tunda take tunda ta fara aiki har a gama aksari ita ce ba a canza ta in kai shekara ɗari biyar ɗari kaza amma duk wanda ya kwaikwayi ka akasari sai ka ga injin ɗin ya tsaya a hanya to wa'innan duk gaba ki daya ma'arifa ne ma'arifa ne da shi za ka sani to daga nan ne za ka ga girman Allah za ka gane hikiman Allah za ka gane yadda Allah to da wa'innan abubuwan da wa'innan abubuwan sai ga duk abubuwan da ke jikinka kaf gaba ki daya gaban da ke jikinka naka ne na asali kuma yana juyawa yana komi ba taba gajiyawa ba naka ne na asali ka yi shekara ɗari biyar ko ka yi shekara ɗari ko ka yi fiye da haka sai ka samu waɗansu abubuwan kyautan da aka zuba maka shi ya fi yawa a jikinka ba wanda ya fi nukusanin ba to wa'innan duk sai ka dawo to maɗaurinsu duk gabaki ɗaya spanan da duk annabi muhammadu ne duk annabi ne don mutum bai san wa'innan ba shine an faɗi an wargaje ga baki ɗaya sai dai Allah ya kiyaye kawai irin abin da ake tunani kenan wa dalilu sani ala zalika nas wannan ma'arifa kenan kuma shine ma'arifa eh dama wa'innan ake son ka gane ka gane ajiyan da Allah ya maka kowanne ka gane baka ji abin da shi Usman ya ce ba ya ce alhamdulillah lokacin da ya shiga ya ce yana son ya gama za Allah ya ce alhamdulillah yanzu na kai kujeran da duk wani abin da ke jikina na san abin da Allah ke nufi da shi ya samu gaba na san me dalilin da Allah ya samu jijiyar da ke jikina na san dalilin sawa gashin da ke jikina na san dalilin da aka ajiye mun haƙora na san dalili komi ya ce alhamdulillahi yanzu na kai na sani tammal ma'arifatu tammal ma'arifatu don ba ai shi ne ai an arafa nafsahu faqad arafa rabbahu in ka san kanka to za ka san Allah ai ka san abin da aka maka ta kamata ko ka san Allah in kuwa ka san kanka baka san Allah ba to juyi ya munana baka gane abin da ake nufi ba wayannan su ne ake bukatan ka gane ka gane meye meye Allah meye Allah to daga nan ne zaka iya gane waɗansu abubuwa wanda ga a kashi goma ɗaya ya sani wani kuma ko ɗaya ma bai sani ba kashi ɗaya daga ciki wallahi bai sani ba amma gashi nan ya yi shekara sama ma amma Allah bai fahimci komai ba ya zo haka ya koma haka to kaga wanda kuma shi ma'arifan nan da shi ne in dai mutum ya tsara ka da sanin wani abu to ya ji ka sanin Allah shi ne kuma ai ba ba ba zunzurutun karatu bane a fahimtan abin ka san fahimta daban karatu kuma daban eh in baka fahimci abu ba za ka yi fassarar abu kai ta fassara amma wallahi baka san baka gane komai ba sai an zo bangaren fahimtar me ka gane to anan ne kuma ake yin ta to kuma shine shine abin da ake bukata shine ma'arifan shine sirrin da Allah ya ajiye a jikinka amma kai baka san shi ba والدليل الثاني ala zalika aidan annal insana shi mutum huwa ainin ruhi ka gani go huwa ainin ruhihi shine asalin ruhinsa kaga mutum shine asalin ruhinsa wa mahiyatuhu shine kuma tsantsan ruhin lagairu ba wani bane eh ko ina wa inna ma hadhal jasdu wannan jikin az-zahiru li ruhihi wanda yake na zahiri wa inna ma hadal jasdu zahiri wannan jikin na zahiri liruhi ka saubil malbusi kamar riga ne da aka sa falaisa insanu illa ruh wa ma sumiya li insanu an ce mene akwai wani baiti da ake karanta ya hadimul jismi kam tashqa bi khidmatiha أتطلب الرفح مما فيه وسران انهب إلى روح واستكمل فضائلها وأنت بالروح لا بالجسد إنسان يا خادم الروح يا خادم الجسم نام شاف شافي ya shafa wannan man ya shafa wannan ya shafa wannan ce kam ta shiga bai khidimatiha nawa ne mutanen da suka taɗe sun tsaya garin bautan fata ata dalibar rifha kana neman riba ne mimma fihi usranun wanda aikinka asara ne in hadu ila ruhin ka zabura ka gyara ruhi wasta ka bil fada'ilu ka cika abin da ya cancanta kai da ita wa anta bi ruhi la bil jazzi insanu kai mutum kake da ruhi amma ba mutum kake da gangan jiki ba mutum in an ce maka mutum insanu to kaga yi innama hazal jasdul zahiri li ruhi kasabil malbusi falaysa al insanu illa ruhan ba wani abu ne ake kira mutum ba ruhi shine mutum kaga wa anta bi ruhi la bil jasdi daga zaran an cire wannan sunan shi gayyan banza eh shi me sunansa ƙarura ne kawai ya tara ruhin a jikinsa yake to ruhin shi ne matsalobin islah bai ba gangan jiki ba to in kana son tashas jikin a'a ka yi tashas da zuciyarka ruhinka ba da gangan jiki ba shi ake so ya gyaru su mahuwa la'ana sannan shi ne filhijabi an darkil haƙiƙati ruhihi shi ne sun mahuwa al'ana fi hijabin kuma shi ne a hijabin an darki haƙiƙati ruhi la ya alamuha ba kowa ne santa ba wala yi durakuha ba a riskanta wai ainihu kuma ita ce ainihin jikin fai za a rada Allah lahul bulugul ma'arifati idan Allah yana nufin mutum ya isa tsantsan ma'arifa wasa fa'iha da tsarkakanta rafa'a lahul hijabu an haqiqatu ruhihi sai a ɗauke hijabi daga haƙiƙar ruhinsa fa a daraka haqiqataha sai ya riski haƙiƙanta idrakan riska zauƙiyan ta zauƙi wa kashfan kashafi ainiyan asili yaqiniyan yaqini wa adraka ma auda'u fiha ya riski abin da aka aje a cikin minal ulumi daga ilmai wal asrar da sirrori fa hiya al'ana to a yanzu fa muhtajibatun anhu an tsare shi ga barinta huwa ainuha kuma ita ce shi fa haza azamu shahidi ala ma qulnahu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wannan shine nuna maka waye hakikan abu za mu tsaya ana insha Allah eh ai abun haka yake in dai mutum ya tafi zai gane albarka manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأجل صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما شئت لك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح